به بلسان عربي مبين والصلاة والسلام على من نزل إليه الروح الأمين بكلام رب العالمين نبينا محمد إمام المرسلين وخاتم النبيين وعلى آل بيته المطهرين وصحبه المكرمين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي اصطفاه وجعله سيد ولد آدم أجمعين وسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مرساكي سادوا أولنا مجلسي na fassara alkur'ani mai girma a wani masallaci mai albarka masallacin indimi trust islamic center nan garin maiduguri jihar borno yau muna hudu ga watan ramadan shekara ta dubu da da da hudu arba'in bakwai hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga maka zuwa madina wanda kuma ya dace da ashirin da 21 ga watan biyu shekara ta dubu biyu da da ashirin shida miladiyya muna rufin Allah subhanahu wata'ala ya mana tafiki ya datar da mu iban mu ikon aiki da abin da muka fahimta na gaskiya da karba mana kyawun ayyukan mu kurakuran mu Allah ya gafarta mana ya ba mu zama lafiya a wannan ƙasa ta mu da sauran ƙasashen musulmi waɗanda suke nufin wani sharri Allah subhanahu wata'ala ya shiga tsakanin mu da su jiya mun kai ƙarshen aya ta goma sha ɗaya yau kuma insha Allah za mu ci gaba daga aya ta goma sha biyu فدعا الله سبحانه وتعالى فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل نعم الله تعالى يكشف فلعلك ميوى كي يا رسول الله تاركم ذاك بر بعض ما يوحى إليك wani daga cikin abin da aka yi maka wahayi wa dha'ikun bihi sadruka kuma kirjinka zai kuntata da wahayin da aka yi maka an yaqulu domin za su ce laula unzila alayhi kanzu me hana a saukar masa da wata taska aw ja'a ma'ahu malak me hana wani mala'ika ya zo tare da shi inna ma anta nadhir kai dai mai gargadi ne kawai wallahu ala kulli shay'in wakil Allah wakili ne akan komai a wannan ayar Allah madaukakin sarki yana ba mu labarin irin ta'annuti da taurin kai na kafirai na zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin yadda suke tinkarar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da tambayoyi na ta'annuti duk da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta musu hujjoji gamsassu ya kawo musu ayoyin alqur'ani waɗanda suke nuna gaskiyan alkur'ani kuma gaskiyan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam amma sun kisi imani Allah ta'ala kita fala allaka malamai sun yi wajen basarori guda uku nan fala allaka asali da ala littaraji mai yiwuwa ko kuma suka ce littabi'i ba abu ne mai aukuwa ba a ce ka bar isar da sakon da Allah ta'ala ya ce ka isar wasu malamai suka ce istifam ne inkari yanzu za ka bar duk da shi manzan Allah ba bari zai yi ba ana so ne a zaburar da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama kada wani dalili ya sa a ce ba zai isar da sakon Allah subhanahu wa ta'ala ba zaburar da shi ake domin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ma'asumi ne ba zai koye abin da Allah ta'ala ya umarce shi da isar da shi ba to amma wasu maganganu da kafirai suke faɗa to yana damun manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama wannan yana sa shi damuwa shine wadha'ikun bihi sadru kirjinka yana kuntata kuntatar kirji ma'ana shiga cikin bakin ciki da damuwa saboda me ga hujjoji bayyanu bayyananu yana karanta musu amma ba sa imani kuma maganganu da suke sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake samun damuwa da su su ne abinda Allah ta'ala ya ambata anan an yaqulu domin suka ce laula unzila alayhi kanzu inda shi annabin Allah ne da gaske me ya hana a saukar masa da wata taska alkanzu shine ma'ana almalul kathir ya aka yana cewa annabin Allah ne Allah ne ya aiko shi da ana masa wahayi daga sama amma gashi yana cikin talauci ba shi da wadata to wani ba annabi bane inda annabi ne to muda ana saukar masa dukiya mai yawa daga sama da malamai suka ce anan wato unzila alai ba ma a bashi ba to galibi a dukiya bayarwa ake yi to amma anan a saukar masa ta yadda ya saba wa al'ada mutum zai yi sana'a ne ya samu arziki ko zai yi noma ne ya samu arziki to amma abin da suke so a nan shine kawai kai tsaye dukiya na ta zuba ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwasa ya biya bukatarsa domin kuma kan galibi a kasa ake samu to amma su suke so a nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ayi masa wani abin da yake ya saba wa al'ada domin tabbatar da annabcinsa to an ba rashin hankalinsu ba ai qur'anin da manzon Allah ya zo da shi ya wadatar da yaransu ne Allah ta'ala ya saukar da alkur'ani kuma amma ba su iya kawo irinsa ba su ma sun gamsu da wannan kur'anin ba irin maganar da suka saba ba to amma saboda ta'annuti da tauran kai suna cewa in dai annabi ne da gaske yake to mu ga an saukar masa dukiya mai yawa a daga sama a aw ja'a ma'ahu malak ko kuma wani mala'ika zo tare da shi amma shi kada ya zo yana wa'azi wanda ba zai gamsar da kowa tunda yace daga Allah manzo ne daga Allah manzo ne ana yi masa wahayi malaika yana zuwa masa to a aiko da wani malaika yana tafiya tare da shi yana isar da sakon Allah tare da shi to wannan zai sa a mugamsu to abin nabi anan fara Allah ka tarifin ba'd ma yuha ilayka wa dha'un bihi sadruka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah kiransa yake kada ya tasirantu da karyatawa da suke kada ya tasirantu da izgili da suke masa shi dai annabin Allah ne kuma Allah subhanahu wataala zai bashi nasara kuma kada wannan ya sa ya bar jiyar musu abubuwan da ba sa so su abin da ba sa so shine a ce za su mutu za ya tashin alkiyama Allah zai musu hisabi saboda rashin imaninsu Allah zai sa su wutar jahannama to ba sa son su ji wannan din to shine ana zaburar da annabi sallallahu alaihi wasallama duk yadda zabun wa'azi ya kasance inda sako ne daga Allah ya isar da sakon Allah subhanahu wata'ala kamar da muka ambata wannan ta'annuti ne amma ayoyi na alkur'ani da aka saukar musu ayoyi ne masu gamsarwa duk mai son gaskiya da ya ji irin ayoyi na alkur'ani da manzo Allah ya karanta musu zai fahimci cewa wannan sako ne daga Allah subhanahu ta'ala mai san imani zai imani ba tare da yayi tambayoyi na ta'annuti na neman akure ba tambayoyi ne na neman akure dama galibi shi mai san wanda baya san gaskiya duk da irin bayanin da zaka yi masa duk da irin hujjoji da zaka kawo masa sai ya bar hujjoji bayyanannu dalilai waɗanda suke bayyanannu a fili suke sai ya je kama wani abu na shubha me yasa baka kawo kaza ba me yasa baka yi kaza ba dama asali ba shi da niyyar imani yana so ne ya samu barkansa uzuri ya ce ai baka kawo masa hujja ba alhali ka kawo masa hujja komai an bayyana musu wannan shine abin da Allah ta'ala yake bayyana mana a cikin wata aya a cikin wata sura wa qalu ma li hadha ar-rasul ya'kulu at-ta'ama wa yamshi fil aswaq suka ce annabi ne shi Allah yana masa wahayi har idan yana da wannan matsayi a gurin Allah subhanahu ta'ala, to me yasa yana tafiya cikin kasuwanni kuma yana cin abinci ai wannan ba annabi bane inda annabi ne ya kamata ya zama mutum daban da mutane baya zuwa kasuwa kawai abincinsa baya cin abinci ima ya bukaci wani abu kawai a kawo masa daga sama laula unzila ilayhi malakun unzila ilayhi malakun fa yakuna ma'ahu nadhira inda gaske ne shi annabi ne to me zai hana a saukar da wani mala'ika tare da shi mala'ikan nan yana masa yana gargadi yana wa'azi tare da shi amma an mashi shi kadan yana wa'azi kuma ya ce annabin Allah ne wannan ba za mu fidda ba in ji kafirai aw yulqa ilayhi kanzu kuma da Allah ta'ala ya faɗa ana laula unzila ilayhi kanzu ko kuma a jeho masa wata taska dukiya mai yawa daga sama aw takuna lahu jannatun ya'kulu minha sabar maka benaye gidajen sama fiye da yadda ayyuka ne amma kuma mala'ika da suka nema ba daga cikin tsarin Allah subhanahu wata'ala ya tura wa mutane mala'iku ko mala'ika domin halittar mutum daban halittar mala'ika daban manufar aiko da manzo shine zo ya shirya da mutane in mala'ika ne ya zuta ya za su fahimci juna da mala'ika to shine Allah ta zake cewa wata aya wa ma mana annasu an yu'minu idh ja'ahum huda illa an qalu ab'atha Allahu basharan rasula babu abin da hana mutane su yi imani illa kawai suka ce dan me mutum irinmu Allah zai aike shi a matsayin manzo kullu kana fil ardi mala'ikatun yamshuna mutma'innin mutma'innin lanazzalna alaihim minas sama'i malakar rasula ai abin da yasa ba aiko da mala'ika ba kamar yadda kuke nema saboda ai babu mala'iku a ban kasa mutane ne saboda haka abin da ya dace da ku shine a aiko da mutum irin ku domin ya isar da sako domin shi annabi idan ya zo yana tare da jama'ansa wa'azinsa ba shi ne sako da yake isarwa kawai da bakinsa tafiyarsa ma wa'azi ne zamansa wa'azi ne mu'amalarsa da mutane wa'azi ne rayuwarsa ta aure wa'azi ne saboda haka abubuwa da yawa mutane za su kalla su yi koyi da shi ya zama an ka duba sunan manzan Allah shi ne hadisi shi ne ne abinda manzan Allah ya faɗa abinda manzan Allah ya yi ko abinda aka yi a gabansa manzan Allah bai hana ba su saboda aka ba wai manufar ita ce kawai ya zo isar da sako a ya rayu tare da ku sannan zama ta abin koyi gare ku wannan ita ce manufa to amma kafirai da yake sun dauki manhajin ta'annuci tauran kai suka yi waɗannan tambayoyi to almuhim Allah ta'ala yana zaburar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kada maganganu da suke fada masa na ta'annuti ya sa ya samu bakin ciki ya haƙura ya isar da sakon Allah subhanahu wa ta'ala to Allah ta'ala ke cewa innama anta nadhir kai ai mai gargadi ne kawai za su yi imani ba za su yi imani ba wannan ba gare ba umurce ka ka tsaga zuciyarsu ka sa imani a cikin zukatansu ba abin da ke wajibi a kaga shine ka isar da sakon Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya yi imani falilahi an kai ka isar da sakon Allah wanda kuma bai imani ba dan kansa wallahu ala kulli shay'in wakil Allah mai iko ne Allah wallahu ala kulli shay'in wakil Allah wakili ne akan komai ma'ana wakil hafiz mai kiyayewa Allah subhanahu wa ta'ala wato ya san da halayen musu zai kiyaye abubuwan da suka yi sanda kuma gobe kiyama Allah subhanahu wata'ala zai saka musu kuma Allah ya san da al'amarinka kame da al'amarinka zuwa ga Allah subhanahu wata'ala da zuciya wata ka bude kirjinka ka daina damuwa ka daina nuna bakin ciki akan maganganu da suke yi ka isar da sakon Allah subhanahu wata'ala kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa annabi sallallahu alaihi wasallam a wata ayar fasda bima tumar wa a'rid 'anil mushrikeen ka bayyana gaskiyar da Allah ta'ala ya umarce ka da shi ka fada musu wa'arid anil mushrikina ka kawar da kai daga mushrikai duk abin da suke fara da wannan yasa ka fusata ka samu damuwa ka samu bakin ciki inna kafainaka almustahzi'i lalle mu mun isar maka masu masu izgili izgilin da suke zai koma gare su babu abin da zai cutar da kai alladhina yaj'aluna ma Allahi ilahan akhar su ne waɗanda suke sanya tare da Allah wasu alloli na bauta fa sofa ya alamuna da sannu za su sani wala qad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulu da hakika mun san da cewa kirjinka yana kuntata mana kana samun damuwa babu shakka abin damuwa ne annabi sallallahu alaihi wasallama shi ba bakon mutanen makka bane a cikin su aka haife shi a cikin su ya girma sun san gaskiyarsa sun san amanarsa har suna kiransa muhammadul amin har suna kawo amanarsa suna ajiyewa duk wanda yake da wata dukiya yana ji mata tsoro sai ya kawo ya ajiya gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma da duk da haka da ya zo ce musu ni annabin Allah ne manzon Allah ne ya kawo musu da hujjoji su ce masa makaryaci ne mahaukaci ne boka ne matsafi ne an tsafa shi dukiya yake nema girma yake nema kaga wannan zai masa ciwo wanda bai san ka ba bai san asalinka ba bai san matsayinka ba idan ya zarge ka da wani abu abu mamaki ba amma wanda ya san ka gaba da baya ya san ka ba ka da wata matsala ya san ka ba ka da wani aibi amma duk da haka ya rufe ido ya zarge ka da nufufukan da ba halinka ba ne a matsayin ɗan adam dole zai masu ciki to shi ne a nan allah ta'ala kita wani ƙadin na alamu ta hakika mun sani annaka yadhiqu sadruka bima yaqulu kana samun kuncin zuciya kana samun damuwa kana samun bakin ciki da irin maganganu da suke fada maka saboda haka fasabbih bihamdi rabbika wa kun minas sajidin sai wa Allah tasbihi tare da gode masa ka kasance daga cikin masu yin sujada masu sallah wa abu rabbaka hatta yati yaqin ka bauta ubangijinka har mutuwa ta zama maka anan fadan Allah fasabbih bihamdi rabbika wa kun minas sajidin wannan akwai darasi mai girma da masu wa'azi a harkar da'awa akwai matsaloli bayan da za a kaci za ka yi wa'azi tsakani da Allah sai baka ka samu masana sai an garge ka inda wa'azi za ka yi da gaske amma kana fada mutane ne abinda suke so kana halatta musu abinda suke so kana haramta musu abinda suke so kana tsawata musu rayuwar duniya to wannan aka zo na lafiya da su amma in za ka bada musu gaskiya da dacinta to ba aka zo na lafiya da su ba dole sai ka ji maganganu iri-iri saboda haka sai mutum ya yi koyi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama dama mai wa'azi magajin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama al'ulama warasatu al'ambiyai to abinda malamai suke faɗa magadan annabawa wa inal anbiya lam yurithu dinaran wala dirham wa inma warathu al-ilm malamai aw annabawa sun gadar da ilimi ne ilimi suka bari ba dukiya ba gazo malami zaka gaji ilmin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sai kuma malamai suka ce bayan ka gaji ilmin kuma za ka gaji halayensa halayensa da haƙurinsa da inda irin yadda ya guje wa duniya ta irin wannan duk za ka gada daga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama fadin Allah ka sabbi bi hamdi rabbika komawa ga Allah idan mutum ko malami ko mai wa'azi ya gamu da matsaloli mutane suka sha a kansa aka sa shi gaba aka ana shirya masa makice-makice iri-iri to abinda zai warware masa matsalarsa shine ya koma yana tasbihi ya kama sallah cikin dare ya koma ga Allah to wannan zai tafiyar masa da kunci da wahala da damuwa da bakin ciki to wannan shine abinda Allah ta'ala ya faɗa manzon Allah shi mun san da cewa irin abubuwan da suke faɗa a kanka zai saka damuwa da bakin ciki to ya zaka yi bakin cikin ya tafi fasabbih bihamdi rabbika wa kun minas salihin riwaya da tasbihi subhanallah walhamdulillah subhanallah wa bihamdi ka tsarkake Allah ku kun minas sajidina kuma ka yawaita sallah wadannan abuwa da za su sa ka samu sauki kuma darasi ga masu wa'azi kamar yadda muka ishara wato saboda mutane kada ka boye gaskiya kada ka boye gaskiya mutane suna so ba sa so zai musu dadi ba zai musu dadi ba za su gamsu da kai ba za su gamsu da kai ba za su yadda da kai ba za su yadda da kai ba kai dai abin da ka fahimta na gaskiya ka isar wannan shi ne abin da za a fahimta inda Allah ta'ala ya fita manzan Allah kada kunci ko damuwa dangane da maganganun da suke ba sa so su ji daga gare ka wannan ya sa ka bar isar da sakon Allah subhanahu wa ta'ala kuma da ana ana fahimta wato shiddatu hirsin nabi sallallahu alaihi wasallam ala al-umma irin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana da tsananin kwadayi don yaga cewa al'umma sun shigo laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anitum harisun alaihi manzon Allah yana da kwadayi sosai akan al'umma su shiryu samu rahmar Allah subhanahu wataala to ya sa ma a wata ayar Allah ta'ala ke bada masa fa la'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim in lam yu'minu bi hadha alhadith asa yanzu zaka kashe kanka ne saboda bakin ciki saboda sun juya baya ba su yi maka imani ba ba su yi imani da wannan alqur'ani ba zaka kashe kanka ne saboda bakin ciki ma'ana bai kamata kai wannan ba ka ci gaba da hakuri to Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu أم يقولون افتراه أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر صور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون نعم الله تعالى كتوى أم بحث بني با يقولون yanzu suna cewa iftara manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam shine ya kirkire shi kulka ce ba a tobi ashirin suwarin mil ku kawo surori guda gama guda goma kamar wannan alkur'ani muftara ya cin ƙagaggu waɗanda aka kirkire su wajen kuma ku kira manistatatu duk wanda za ku iya min duni lahi kuma bayan Allah in kuntum sadiqina in har kun kasance masu gaskiya na ma'ala ta'ala ya shiga wani bangare na ijazin alkur'ani ƙur'ani gagara ba ne gagara koyo Allah subhanahu wa ta'ala ya yi ijazin larabawa ya gagare su da wannan alkur'ani yarensu wanda suna ji da shi musamman zamanin maza Allah sallallahu Alaihi wasallam larabawa sun kai kimma wajen fasaha to shi ne aka saukar da wannan alkur'ani da yarensu to shi ne da ba su imani ba kuma suna tuhumar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam cewa manzan Allah ne ya kirkire shi am anan ma'ana bal ba haka ba a'a ya ƙuluna iftara ya ƙuluna akwai istifami da malamai suke kaddarawa a ya ƙuluna istifami inkari yanzu suna cewa mana bai kamata su faɗi wannan ba bai kamata su ce manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam shi ne ya kirkiri alkur'ani ya gago alkur'ani ya kawo da kansa ba saboda haka inda har suna ganin cewa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam shi ne ya kawo wannan alkur'ani da kansa ba Allah ne ba shi ba wahayi ne daga Allah ba to manzan Allah Allah ta'ala ya umarci umarci manzan Allah umarci manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ba su amsa kul kace da su kul ka ce fa'atu bi ashiri suwarin misli ku kawo surori guda goma kamar wannan alkur'ani in je kuna ganin cewa alkur'ani ni ne na kirkire shi na kawo shi to ga fili ga doki kuma masu fasaha ne masu iya magana ne sai ku kawo surori guda goma irin wannan alkur'ani muftara yakin wanda za ku kirkire su ku kawo su wajen kirkiran surori guda goma wadda uku kira minista fa'adun duk wadda za ku iya kuma a kanku ne masu shu'ara a ku ne aljini ne duk wanda za ku iya kuna ganin zai taimaka muku ku kira shi min duni na kuma bayan Allah ya taimaka muku wajen kirkiran surori guda goma a su kawo in kuntum sadiqina in har idan kun kasance kuna da gaskiya cewa ni ne na kirkire shi to idan ba ku ya kun kawo wannan ba to ya tabbata alkur'ani ba ni ne na kirkire shi ba amma an je kuna ganin cewa ni ne na kirkire alkur'ani to kuma ku kawo surori guda goma irin wannan alkur'ani shi ne aya ta gaba Allah ta'ala yake cewa fa in lam yastajibu lakum idan ba su amsa muku ba fa'alamu to ku sani annama unzila bi ilmi Allah wannan qur'ani an saukar da shi ne da ilmin Allah wa alla ilaha illa hu kuma ba wani abin bautawa da gaskiya illa hu sai Allah shi kadai wa hal antum muslimun yanzu za ku miƙa wuya fa in lam yastajibu lakum idan ba su amsa muku ba ma'ana waɗanda kuka nemi taimakonsu na gumaka ne da sauransu ba su iya sun taimaka muku ba sun amsa muku ba wajen taimaka muku wajen a kawo surori guda goma kamar wannan alkur'ani yastajibu lakum wasu malamai suka ce fa illam yastajibu lakum idan ba su amsa muku ba suna zamiri zai koma ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa illam yastajibu lakum ma'ana idan su kafirai ba su amsa muku ba wajen kirkiran ayo surori guda goma ba su iya san kirkiri surori guda goma sun kawo muku ba shine ma'ana fa illam yastajibu lakum sun kawo an kawo zamirin jam'i ne ta'azima lin nabi sallallahu alaihi wasallam saboda girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko kuma wasu malamai suka ce fa illam yastajibu lakum idan ba su amsa muku ba annabi sallallahu alaihi wasallama da mu'minai wajen kawo surori guda goma waɗanda za su kirkire su mana idan sun kasa ba su kawo ba to fa'alamu ku sani annama unzila shi wannan qur'ani an saukar da shi ne bi ilmin lahi da ilmin Allah subhanahu wata'ala fa alamu ku sani ma'ana ku tabbata akan ilmin da yakinin da kuke da shi dama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da mu'minai sun yi imani da wannan alqur'ani ba su da shakka ba su da tantama akan wannan alqur'ani da gurin Allah yake to fa alamu anan ba sabon sani ake so daga gare su ba fa alamu ma'ana ku tabbata ku ƙara yaƙini ku ƙara tabbaci dangane da imani da wannan alƙur'ani saboda me annama unzila bi ilmin lahi wannan ƙur'anin an saukar da shi ne da ilmin Allah subhanahu wata'ala Allah ne ya zabe ka ya baka wannan alƙur'ani ba kirkiran sa kayi ba ku saboda haka babu wanda zai iya kawo irin sa domin Allah ne ya saukar da wannan alƙur'ani وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا هذا نمك مك وحي من القرآن ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان كافون أسوك أنا أنا القرآن بكسم منيني القرآن با هو بكسم منيني إيماني با فالله سبحانه وتعالى إذا بك يا سوك دون القرآن لإلم وأن لا إله إلا هو babu wani abin bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai fa hal antum muslimun yanzu za ku miƙa wuya wasu malamai suka ce wannan Allah yana mukatabar kafirai gashi kun tuhumci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne yake kirkiran alqur'ani sai aka kalubalance ku ku kawo surori guda goma irin wannan alqur'ani to idan kun kasa kawo surori guda goma kamar wannan alkur'ani yanzu ya tabbata kur'ani gaskiya ne daga Allah subhanahu wataala yanzu me ya rage fa hada antum muslimun yanzu za mu mika wuya ma'ana ku mika wuya wannan istifhami ne amma bi ma'ana amr wasu malamai suka ce mukhataba lil mu'minin fa hal antum muslimun ma'ana ku tabbata ku ci gaba da mika wuya ga al'amarin Allah subhanahu wataala ku ci gaba da tabbata akan imaninku tunda da kafirai sun kasa kawo surori guda goma irin wannan alkur'ani to wannan ya kamata ya kara muku wato tabbaci ko gaskiya na wannan alkur'ani to saboda haka ku tabbata ku dawwama wajen miƙa wuya ga al'amarin Allah subhanahu wata'ala wajen wato wajen miƙa wuya dangane da gaskiyan wannan alkur'ani malamai suka ce fa har antum muslimuna Allah ya kawo jumla ismiya domin nuna a dawa kamar da malamai suke faɗa Allah ta'ala ya kalubalanci wato kafiran makka akan gaske wannan alkur'ani a yanayi daban-daban abu na farko an nemi su su kawo irin wannan alkur'ani kullum in shama a insu wal jinnu ala an ya'tu bi mithli hadha alqur'ani la ya'tuna bi mithlihi wa law kana ba'dhum li ba'din zahira inda aljani duniya gaba daya mutanen duniya gaba daya za su hadu su kawo irin wannan alkur'ani ko da suna taimakawa junansu ba za su iya to shine anan suratul hud game da mabiyan malamai suka tabi sai mataki na biyu idan qur'ani gaba daya ba za ku iya ba za ku iya ku kawo irin sa ba to ku kawo surori guda goma to nan ma suka kasa to shine a cikin suratul yunus game da makaranta bara Allah ta'ala yake ta amin qulu naftara qul fatu bi suratin mithlihi wadu man istata'tum min dunillahi in kuntum sadiqin idan ba ku iya kun kawo irin wannan alkur'ani ba cikakkensa kun kasa kawo surori guda goma to yanzu abin da ake so ko da sura ɗaya tilo sai ku kawo amma suka kasa to shi ne allah ta'ala ya sake nanata wannan a cikin suratul baqara bayan an je madina wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fatu bi suratin min mithli wad'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin inda har kuna da shakka dangane da Kur'ani da muka saukar wa bawa mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama to ku kawo ko da sura ɗaya tilo kamar wannan alkur'ani to Allah ta ranki tafa illam tafa'alu idan kun kasa yi walan tafa'alu nan gaba ba ba za ku iya ba saboda haka Kur'ani ya tabbata mu'jiza al-khalida na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu'jiza mai dawwama Allah ta'ala ya bai wa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam mu'jizozi da dama a rayuwarsa amma duk mu'jizozin da tafiyar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam da sun tafi amma Qur'ani shine ya dawwama saboda annabi sallallahu Alaihi wasallama shine annabin ƙarshe babu wani annabi bayan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama to shine sai Qur'ani ya dawwama har zuwa ran tashi alkiyama manzan Allah baya nan amma ana karanta alqur'ani ana yada addinin musulunci ana kafa hujjoji akan mutane ƙur'ani wajen fasaharsa da balagarsa babu irinsa irin tarkibin alƙur'ani babu irinsa wajen ma'anoninsa ma'anonin da ƙur'ani yana ƙunshe da su babu irinsa to sha sa malamai tun daga zamanin sahabbai har yau ana karanta alƙur'ani ana istinbaji wani malami ya karanta alƙur'ani ya karanta ayon alƙur'ani ya fahimci wani abin da wasu ba su fahimta ba shi za a tsarin shi ne ya dabbaru aya ce shi da ana tadabburi sai ka ji kana fahimtar wasu abubuwa wanda ka koma tafsiri ba ka samu ba wani ijazi ne na alkur'ani ma'anonin alkur'ani ba sa karewa ka karanta aya ɗaya misali sau goma sau talatin bisan da ka ji ka dawo sai ka ji wata ma'ana ta bayyana gare ka inda har kana fahimtar larabci a kana fahimtar alkur'ani to wannan kur'ani wannan alkur'ani gagara koyo ne a wanda Allah ta'ala ya baiwa annabi sallallahu alaihi wasallam kuma Allah ta'ala ya kare shi inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun tun zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa yau inda kafirai za su iya su canja wannan alkur'ani da sun canja inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun wannan kadai ya isa ya nuna ƙarfin wannan alkur'ani irin da suke gaba da musulmi suke yaƙar al'ummar musulmi suke musulmi makirce-makirce iri-iri amma ba su iya sun canja alkur'ani ba harafi dai na alkur'ani don ka canja yana wani alaramma don afirka baya ma fahimtar alkur'ani shi ya haddace sai ce nan gurin ba an canja wannan kalma an canja wasali wanda za ka ce masa ya fassara suratul fatiha ko suratul nasi ba zai ya fassara ba amma idan ka canza wasali a cikin alkur'ani da shi kai nan ba an canza ta mu'ujiza na wannan alkur'ani inda kabarai za su iya su canja wannan alkur'ani da su canja irin da suke yaƙar al'umma musulmi Allah amma Allah ta'ala ya kare alkur'ani to amma ta ina kabarai za su samu nasara a kanmu ta ina za su samu nasara a kanmu wajen hana mu aiki da alkur'ani wajen hana mu aiki da alkur'ani sun kawo abubuwa iri-iri kutuntunu iri-iri makirce-makirce iri-iri abubuwa na lalata tarbiyya iri-iri sai su hana mu aiki da alkur'ani gashi muna karanta alkur'ani nuqimu hurufahu wa la nuqimu hududahu harufan gashi ana ta karanta ana ta haddacewa amma ka zo aiki ba kada ne illa ma rahimallah da wannan za samu nasara a kanmu amma an da kamar da ake haddace alkur'ani kamar da ake fassara shi haka nan ana aiki da alkur'ani da halinmu ba haka zai kasance amma ba rashin aiki da alkur'ani ya sa al'ummar musulmi sun goma baya yana daga cikin mugizin alkur'ani ko kafiri ne idan yana sauraron alkur'ani sai ka ji ya masa tasiri ko kafiri ne wani yake cewa irin masu da'awa a wata ƙasa ta afirka sun bude gidan rediyo shi abdurrahman a smith wani malami ne a wani likita ne mutumin kuwait medical doctor ne amma ya zaɓa wa kansa yi wa addinin allah hidima ya bar ƙasarsa ta kuwait kuwait a ƙasa ce mai arziki ƙasa ce ta larabawa mutane ne 'yan kalilan suna da arzikin man fetur daɗi suke ji amma ya bar ƙasar kuwait yaje yake zama yake a afirka kasashen afirka a kauyuka cikin sauro da duhu da wahala an sha yunkurin kashe shi saboda irin hidima da yake wa addinin musulunci irin yadda mutane suke musulunta a hannunsu ya kafa makarantu ya kafa asibitoci ya aiki sosai dubbai ko kuma miliyoyi sun musulunta a hannunsu da yake cewa sun bude gidan radiyo a wata ƙasa ta afirka to suna sa karatun alkur'ani to shi ne sai wata ran wani wanda ke ba musulmi ba ya zo gurinsu ya ce music da kuke sa wani ina jin daɗinsa shi music ya ce wanda wanda irin music ne ya ce wanda music kuma ya ce gidan rajiyo kaza da kaza daga lokaci kaza kaza kuna sa wata waka yana ratsa jikina gusa wani ai ba music ba ne wani alkur'ani ne maganar Allah to me alkur'ani aka yi masa bayani sai ya zama musulunta to shi yasa kamar da Ahmad Shauki yake cewa ja'a annabiyuna bil ayati fa sarama waji'tana waji'tana bi hakimin ghayr musarif ayatu kullama tara al mada jiddun yaziduhunna jamal al itqi wal kidam yace annabawa sun zo da ayoyi amma duk sun tafi da ayoyinsu annabi musa ya zo da sanda sannan tana nan yanzu annabi isa alaihi salam yana warkar da mai cutan barosu yana warkar yana tada matattu da izinin allah amma da ya tafi shi ke amma alkur'ani waje ita na bi hakimin gairi musali littafi mai hikima wanda baya wuce ya sauka shekara dubu da ɗari da wani abu yanzu ana karanta ana fassarawa sai ka ji kamar yanzu yanzu ne ake ake saukar da shi ya dace da mutanen wancan zamani yanzu kuma mu kuma ya dace da wasu abubuwan da Kur'ani ya ishara gare su yanzu ne ma ake ƙara fahimtar abin da Kur'ani ya faɗa duk wannan na nuna ƙarfin a wannan Kur'ani saboda haka babu gatan musulmi kamar lura da Alkur'ani khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu mataki na farko a karanta al-Qur'ani a fahimce shi kuma ai aiki da shi to shaka sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan sun karanta ayoyi guda goma ba za su ƙara ba sai idan me sun yi aiki da shi ayoyi guda goma sai idan sun yi aiki sun haddace sun fahimta sun yi aiki da ayoyin kafin su ƙara amma kuma yau ba mahaddashin alkur'ani baya kuskure wajen karatun qur'ani amma kai mu'amala da shi kace anya wannan al'adaran ma ne ko saboda haka sai a hada tarbiyar karantar da alkur'ani da kuma tarbiyantar da mutane aiki da alkur'ani to Allah subhanahu wataala ya datar da mu na'am من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون
na'am Allah ta'ala yake cewa man kana yuridu al-hayata ad-dunya wanda ya kasance yana nufin rayuwar duniya wazinataha da kawarta nuwaffi ilayhim a'malahu zakum zamu cika musu sakamakon ayyukansu fiha a wannan rayuwar ta duniya wa hum fiha kuma wannan rayuwar ta duniya la yubkhasuna ba a tawo musu haƙƙinsu sannan kuma Allah ta'ala ya kuma yana ba mu labarin waɗanda suke fifita rayuwar duniya kan lahira duniya kawai suka sa gaba sun kisi imani da Allah sun kisi aiki da abin da Allah ta'ala ya saukar to shine Allah ta'ala yake fada mana hatsarin wannan man kana yuridu alhayata ad-dunya duk wanda yana nufin rayuwa ta duniya duniya nan kawai yake so wazina ta hada kawarta a samu manya-manyan gidaje manya-manyan motoci idan kana da akawun a wannan banki kana da akawun a wancan banki yau kana ƙasa kaza gobe kana ƙasa kaza duniya nan kawai mutum yake so to shin wannan ana nufi kafirai da kafirai ayar take magana ko da musulmi ayar take magana dukkanin rayukan guda biyu malamai sun faɗa wasu suka ce ai ana magana ne da kafirai domin aya ta biyu Allah ta'ala ke cewa ulaika ulaika allazina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wannan na gobe kiyama ba su da wata sakayya sai gidan wuta mana zahirin aya za su dawoma wutar jahannam wanda kuma ya fi dacewa da me da kafirai wasu malamai suka ce a'a da ahlul riya ake nufi musulmai masu riya suna neman duniya da aikin ibada to amma ya za ku yi da faɗin Allah ulaika allazina laysa lahum fil akhirati illa an-nar ina su ibn qayyim suke cewa ai imani iri biyu ne akwai imanin da zai hana ka shiga wuta cikakken imanin kenan sannan akwai imanin da zai hana ka dawwama a cikin wuta ta yi ka shiga wuta amma kuma imanin sai hana ka me dawwama to wannan babu da wasu malamai suka ce a umumin aya dukkan nisan shiganci ya shafi kafirai ya shafi musulmai man kana yuridu al-hayata ad-dunya duk wanda yana nufin rayuwar ta duniya wazinata da kawarta jin dadin wannan duniya na kawai yake so ba wani abu yake so ba nuwaffi ilayhim a'malahum fi zamu cika musu sakamakon aikin da suka yi sun yi aiko na alkhairi yayi sadaka ya sada zumunci ya karanta alkur'ani ya taimaki mutane domin ya samu matsayi a nan duniya to Allah ta'ala ya ce abin da ya nema na duniyan nan za mu ba shi cikakke babu abin da za mu rage masa matsayi ke so eh to ga matsayin dukiya kake so to ga dukiyar babu abin da za mu rage musu wani fiye da yin haso ba za ta waye musu komai ba to shi ne allah ta rage ta wula'ika lalazina zai sarau bil akhirati illan na to idan muka ci kafirai kenan to waɗanda suka nemi duniya suka rayuwar duniya ba su imani da allah ba waɗanda su ne laisa lahum ba su da في الآخرة أو لاهرة وفي كيامة إلا النار سيكوتا وحبط ما صنعوا فيها أبن سكا أيكتا يا روشي وباطل ما كانوا يعملون أبن سكا أيكتا يا سكا أيك سنك سجسنا أيكتا يا لا لا معنى سنتاشا توتر بابو آه سني آه أسارة to wannan ayar tana nuna mana hatsarin abubuwa guda biyu hatsarin riya in aka duka musulmi ne zai yi ibada zai yi sallah zai yi sadaka zai aiki na alkhairi domin a yaba masa domin ya samu girma ya samu alkhairi gurin mutane mun kawo hadisin abu hurairar awwala man tusa'aru bihi munna mutum ya karanta alkur'ani ya mai kudi ne ya bada sadaka ya taimaki addinin Allah mutum ne ya fita jihadi amma duk Allah ta'ala ba zai karba daga gare su ba sakayyarsu shi ne Allah ta'ala ya sa su cikin wutar jahannama annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ana aghna ash-shuraka an ash-shirk wa man amila amalan ashraka fihi man ghayri taraktuhu wa shirku riya shirka ce karama duk aikin da zaka yi ka sa riya a ciki kaiwa Allah shirka Allah subhanahu wata'ala babu ruwansa da wannan aiki a hadisin Abu Dawud manzo Allah yake man ta'allama ilman mimma yutagha bihi wajhullah misali manzo Allah ya bayar na irin yadda mutum zai juya aikin da za a nemi lahira da shi kuma yana neman duniya ya bada misali da ilimi ilimin da ana neman lahira da shi yadda Allah ake nema karatun alkur'ani karatun hadisi karatun tauhidi ka fahimci addini ka bauta wa Allah to amma mutum zai nemi irin wannan ilimin ne domin la ya ta'allamu illa li yusiba bi arda min ad-dunya dan ya samu wani abu da duniya bayan karanta alkur'ani in haddace alkur'ani in zama limami in zama mai wa'azi mutane su girmama ni in samu arziki to manzo Allah ya lam yajid arfal janna yawm alqiyamati ba zai ji kamshin aljanna to wannan na nuna mana hatsarin riya ka nemi duniya da aikin da ake neman lahira da shi sanda a bangare na biyu wannan ayar tana nuna mana hatsarin wato damuwa da duniya mutum tashinsa duniya zamansa duniya kuma ba samu ba wani ya samu arziki ni ba samu arziki ba mutum ya tada hankalinsa akan duniya to wannan zai sa ya bar hanyar Allah subhanahu wataala ya fada wa cikin sabon Allah kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisin Tirmidhi yake cewa wato man kana til akhiratu hammahu ja'ala Allahu ghinahu fi qalbihi wa jama'a lahu shakka duk mutumin da yake hammunsa damuwansa ita ce lahira tunaninsa kullum shine ya zai tsira gobe kiyama ya samu rahmar Allah ya samu gidan aljanna ja'ala Allahu ghinahu fi qalbihi sai Allah ya bashi wadatar zuci wanda sa dai ce gidansa dai ce jaransa miliyan biyu ko dubu ɗari biyar hankalinsa kwanci Allah ya sanya wadata cikin zuciyarsa wa jama'a lahu shamlahu sai Allah ta'ala ya tattara masa al'amarinsa ba zai raba masa hankalinsa cikin kwanciyar hankali yake saboda me bai damu da duniya ba lahira ya sa gaba wa atatu dunya wa hiya raghib duniya sai ta zo masa ko da ba ta so ma'ana ba sai ya sha wahala ba zai samu duniya yana da harkokinsa normal amma sai ka ji Allah ya arzuta shi saboda hammansa lahira wa maganati duniya hammahu wanda kuma duniya ita shi damuwarsa ban samu kaza ba ban samu kaza ba ban da dukiya ban da mota ban da gida ban da miliyoyi ja'ala Allah faqrahu bayna aynayhi sai Allah ya sanya talaucin sa daga kanin idan sa mana kullum babu abin da gani zai gani sai talauci na wanda ba su kai shi ba suna ganin yana da shi alhaji wani yana da mota uku yana da gidaje guda uku ai shi kan alhamdulillah domin wani ko gida ɗaya bai da shi gidan haya bai shi suna ganin sa yana da arziki amma kuma shi kuma ya zauna sai ce mu kan mun zo duniya rakiya Allah san ya talauci ba abin da kike gani sai talauci saboda babu godiya duniya kawai sa gaba wa farraka Allahu alaihi shamma Allah kuma ya farraka al'amarinsa hankalinsa a rarrabe yana nan yana can tashi hankali ba kwanciyar hankali walam ya tihi min ad-dunya illa ma qaddara lahu to a duniya nan ba zai samu ba sai abin da Allah ya kaddara masa duk inda ka buga in ka kashe mutum ka ci nama ko kai tsabi ko kai luwadi nan kai arziki karshe dai abin da Allah ya rubuta ne shi zaka samu luwadi ba zai sa ka samu abin da Allah bai rubuta maka ba kashe mutum ka jajininsa ba zai sa ka samu abin da Allah bai rubuta maka ba ana samu wannan da yawa ba mutum ya yi luwadin don neman kudi kuma ba zai kudin ba ya kashe mutum ya yi tsafi ya kashe mutum kuma ba zai kudin ba eh wannan akwai to Allah ta'ala kisa man kana yuridu hayata dunya wa zinata wa fi ilayhim amalahum fiha za mu cika musu sakamakon abin da suka aikata mana za mu ba su duniyar da suke so zahirin ayar idan ka duba duk wanda ya nemi duniya kawai zai samu amma Allah ta'ala ya kawo kaidi a cikin suratul isra man kana yuridu al-ajila ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid in ka nemi duniyar ma Allah ta'ala in ya ga dama ne zai ba kuma duk ba duk abin da ka nemi Allah zai baka Allah zai baka abin da ya ga dama kuma zai baiwa wanda ya ga dama to saboda haka mafita ita ce ka gyara tsakaninka da Allah kada duniya ta sa a ka rasa addininka to Allah subhanahu wataala ya datar da mu amin kuma nan ana karantar da mu kada ka ja da hankalinka in ka ga wasu Allah ya hore musu duniya suna facaka da dukiyarsu suna jin dadin rayuwarsu kada ka ta da hankalinka baka san me suka yi a wani hali suke ciki ba kuma kila baka san kuma wanda irin tanaji Allah ya masa alahira ba saboda haka musamman kafirai Allah ta'ala ya ba su duniya dama ba su da lahira kada musulmi ta da hankalinsa akan abun a duniya dan ya ga wani Allah ya hore masa duniya ba mamaki an gaggauta masa ladarsa ta lahira ce to Allah subhanahu wataala ya dace da mu amin abinda muka bada zama da Allah ba mu ladarsa gaba daya abinda muka yi zama da kuskure Allah ya fi mana gaba daya mu sai dai ku hakuri jiya da yau duk ana fama da mura to to Allah ya samu dace Allah subhanahu wataala ya bamu zama lafiya wannan kasar tamu da sauran kasashen musulmi wadanda suke nufa mu da sharri Allah subhanahu wataala ya shiga tsakanin mu da su Allah subhanahu wataala ya dadar da shugabannin mu zuwa ga abin da ke shi ne mafi alkhairi Allah ya gafarta iyayen mu da malamin mu wanda suke rayu Allah sai ya albarka cikin rayuwar su Allah subhanahu wataala marasa lafiya mu Allah ya ba su lafiya masu lafiya Allah ya kara musu lafiya zuriya mu Allah ya musu albarka سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك